أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي Allah da mala'ikunsa suna salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa duka imani to ku salati gare shi kuma ku sallama gare shi ai kulu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ai ku ce Allah ya salati ga Annabi Muhammad kuma ya amince gare shi wannan umarni ne wato amma sai muka an duba ga mu ne aka yi wa umarni wato ma'ana wato ba ne yawan salati ga manzo Allah sai wanda yake yana da shahada ta imani duk wanda aka same shi yana yawan salati ga manzo Allah ta shahada ce ta imani shi da wajiya mun ban nan dan me duba abin da wato suka fara su malamai suka fara to to aminci gare ka mun san yadda za mu sallama gare ka ya kuma salati gare ka yake ala ce yace ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ko kai ku ga kai kuma salati ga Allah wa annabi Muhammadu kuma da kai salati ga annabi Ibrahim da bisa Allah Ibrahim a cikin alam wato kai wa ta hamidu abin yabo ne majidu abin girmamawa ya kamanta wato salati ga annabi da salati ga Ibrahima ko da zai matsayin guda biyu an samu tabayini maganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ɗaukaka ya fi girma da waka daga makamin badadi ya salati ga annabi zai zamo kamar wato salati ga annabi ibrahim wato manzo Allah ya fi girma alƙadari da gare shi mun salati ga ibrahima domin shi ne wanda ya gina ka'aba kuma ya kira mu zuwa aikin haji wato ya neman mana kuma rahama daga Allah da gafara sai muka wato muka yi masa mukafa'a wato muka ba shi fansa muka biya shi kenan Allah hala fi wannan duk salati wato da sallah da salati gare shi duk sanda muka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to duk sanda muka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to salati ga annabi mun nema daga Allah da kasance kamar yadda muka yi salati ga Ibrahima wato shi ne wato wato Allah ya yi tajalli ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zamana kuma yadda ya tajalli ga Ibrahima cikin jamala ko da wato makamin guda biyu an samu tabayini kowane daga cikin su yana mazhari na jamala ko da wato makamin sun samu wato jijigu wani ya wani wato tserewa makamai makamai wani ya tserewa wani wato baya kore wato tarayya cikin wato mabayyana ne a tajalli na ubangiji ubai dan kabu yace ya manzo Allah ni dai ina son in sanya maka wato sulusun duk ayyuka na baki ɗaya ya zama sallah salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yace in ka aikata haka to zai zama alkhairi amma da za ka ƙara da ya zama mafi alheri gare ka sai ce zan sa su lisani manzo Allah ce ji in ka kara da zai zama alheri gare ka ce sa wato ce to zan sanya dukkan ayyuka na ya zama salati gare ka shi ne ce to yayin nan da za a iya maka wato bakin cikin ka za a gafarta maka zunubanka mafi jikin ibadu yayin nan shine salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu bayan ya ba mu labari Allahu malaikatahu cewa Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi na'am an naquma bi salati to mu ma mu tashi za su da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama taslimu alayhi da kuma sallama gare shi sa'alahu anasun ana ya tambayi manzo Allah man ahqqu ibadi bika ya rasulullah waye mafi cancantar baye gare ka ya rasulullahi qala ya rayu manzo Allah yake sarhum alayya salatu wanda ya ji min salati a cikin su sar an-nas salatu ala rasul mafi yawan mai wato wanda duk ya fi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama awlan nas bi nabi to sallallahu shi ne alaihi mafi cancanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa hadhihi riwayatu wannan ruwaya ahsan min awlan nas bi shafa'ati wato ita ce wato ta fi kyau daga wato ruwaya nan aulan nasu zai shafa'ati mafi da ya fi cancanta da ceto na awlan nas bin nabi wato wato mafi wato mafi cancanta a cikin mutane ga da annabi ahadu min awlan nas bi shafa'ati wato shi ne ya fa fa wato shi ya fa arziki da ke a wannan nasu bi shafa'ati da ta canza قال الرسول manzo Allah yake إن أكثر الناس الصلاة عليه هو أولى الناس به don ba yake wato mafi yawan wato mafi cancanta mutane da shi ne wanda ya fi- ya fi yawan salati gare shi على هذا a bisa wannan ne الصلاة على النبي salati ga annabi طريقة توصل العبد إلى الله wato hanya ce da suke sadar da bawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala حتى إذا حتى إن لم يجد شيئا har مبديا ma ko da bai samu shehi wato ne tarbiyyantar da shi ba إن الصحبة san dai wato abu wato tuhuma abota مشروطة في الوصول إلى الله تبارك wato an sharɗanta ta da saduwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ولو صلى الإنسان صلاة الثقلين wato walau sanar insanu da wato mutum zai salati نعم صلاة الثقلين wato sallar sakalai wato mutum da aljan نعم وصيام وصام صيامهم wato zai a- ya azumci azumin su mutum da aljan وقرأ قراءتهم kuma ya karanta karatun mutum da aljan ما وصل إلى الله ba zai sadu zuwa ga Allah ba من صحبة مرشد ba tare da wato ya abuci mai wato mai ja mai jagorar mai jan hannunsa ba غير أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم amma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ربما تكون مقام شيخ wato مرشد mai wace zai iya tsaya matsayin shehi mai shiryawa حيث من فقد a مرشدا cikin wato haƙƙin wanda ya rasa mai shiryawa كانوا إذا قال عليهم الطريق ya sun kasance idan wato har tafarki ya musu tsayi يستمرون على الصلاة على su sai النبي su zarce cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama حتى يجدوه har sai su same shi يكون هو مرجي sai ya zama shine mai tarbiyyar su كان واحد لسان من الحج wato akwai wani mutum da ya tafi zuwa aikin haji مع أبيه tare da babansa ومات أبوه في الطريق sai baban sai mutu a kan hanya تورم جسده sai jikinsa duk baki ɗaya wato ya kumbura ya miki وانتفخ بدنه cikinsa ya kumbura ود وجهه fuskarsa sai baki قد عيناه wato idanunsa sai jazur أي سحرت علامة الشقاوة على wato alamar ya ta bayyana gare shi bayan ya mutu فجلس الولد sai ɗan ya zauna كان من السالمين ya zama shi kuma ɗan yana daga cikin mutane na gari يبكي yana kuka يستغفر لأبويه yana neman gafara ga wato mahaifin nasa حتى جن الليل har da dare ya yi نام sai ya bacci رأى شخصا sai ya ga wani mutum جميل الصورة wato mai kyakkyawan tura نور الوجه wato wato mai hasken fuska dai نعم فأتى sai ya zo فسح على وجه أبيه ya shafa fuskar baban nasa يبى جسد أبيه wato shi kenan sai jikin mahaifin da shi kenan sai ya haske ورجع انتفاخه wato kumburin ya sace وكانت العبير يسكن wato sai ya zama na yana ƙarshen almiski علق به الولد to shi kenan sai ɗan ya je yana ce da wannan da ya zo ya haka بالله عليك ya ce dan Allah ka gaya mu أن تفتح لي من أنت wato ka ce sun mahaifina waye kai قال ƙara ya ce أنا محمد zai ne المصطفى ba masu mustafa sallallahu alaihi wasallama أنا أبوك يستر من الخطيئات wato baban ka ya zama yana yawan kurakurai إنه كان يصلي علي sai dai kuma amma duk da haka yana yawan salati gare ni فلما وقع في هذه الحالة da yadda ya amku cikin wannan hali جئته shi ne na zo masa فرج عليه to shi kenan na yayi masa faɗin sa zai ce inna allaha wa malaikatahu ce wannan aya sallallahu alaihi wa sallam Allah ya wasu ɗaukaka manzansu da wannan aya sallallahu alaihi wa sallama a cikin rayuwarsa da da- da- da kuma rasuwarsa وأظهر بها من لته ya kuma bayyana wato darajarsa da wannan aya a wajen sa ta ba ta'ala madaukaki salati daga Allah alaihi gare shi sallallahu alaihi wasallama to Allah ya nufin rahama ubangiji ce da yardarsa to salati kuma ga daga mala'iku zuwa ga annabi wato addu'a ne da neman gafara to a salati kuma daga al'umma sauran jama'a shi kuma addu'a ne da girmama ga lamarinsa idan an ce idan wato Allah ya yi salati da mala'iku gare shi to me to tunda Allah da mala'iku za su yi masa salati to wace bukata ce da shi ga salatin mu kuma sai an ansa wannan tambayar cewa salati gare shi ba wato ba wato ba ba saboda yana bukata ne zuwa ga wannan salatin ba ba don haka ba ba don haka ba to ai ma ba zai samu wato bukatuwa zuwa ga salatin mala'iku ba ai nan nada kaɗai dai abin nufi da iha da ita salatu shi ne girmama shi sallallahu alaihi wasallama da kuma dawowar fa'idar wannan salatin alaina gare mu da sakamako da kuma kusanta gare shi sallallahu alaihi wasallama ba shafin malamai suka ce wato salamu an sallama wato abu ne wato keɓantacce da rayayyen shi ake wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yayi wafati to shi kenan wato za wato sai mutum su to ai raye ake wa sallama to kuma ai manzo Allah ya wafati ya za a yi masa sallama to shine suka ce sai a ba shi sai a ba da ansa a wannan cewa mumini ba ya mutuwa mutuwa ta haƙiƙa ko da wato ruhinsa ya bar jikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin kiyayewar jikinsa ne mai maɗaukaki wato daga wato daga ɓaci da kuma wato wato riƙe wato wato bai ba riƙe ba ne eh eh ba za mu faɗi wannan kalmar ba kai ne ni eh na hayyul rayuwa ne da rayuwa rayuwa ta barzahu wato yana cewa gare su faɗinsa cewa Allah yana da mala'iku masu kewayawa wato maza ya ce wato Allah yana da mala'iku masu kewayawa suna kan mun wato salati da al'umma ta suka yi mun ya zo a cikin hadisi ba wani musulmi da zai sallawa gare ni sai Allah ya dawo min da raina hadda in masa wato rabin wannan sallama da ya mu za a yi riko daga wannan hadisi cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallama rayayye ne a dawwame cikin koyaushe yana cikin rayuwa a cikin barzo na duniya domin shi abu ke wato korarre a al'ada shi ne wato rufin dadda wato samuwa baki ɗayansa daga wato ɗaya da zai sallama ga annabi mana ba zai yi a rayuwa baki ɗaya ba ko da kintawa gani a ce a duniya ba a samu wanda ya sallama ga annabi ba a samu minti ɗaya a ce duk duniya ba a sallama ga annabi ba ba zai yiwu ba in wannan bai ba wancan yana yi in wancan bai ba wancan yana yi to a ce kaga rayayye ne ba ce an da masa za a tashe shi eh a gaya masa wane ya maka salati eh to shi kaga da'iman manzo Allah ana rikin masa da sallama da salati dukkan al'umma na duniya in kai ba kai ba yanzu wancan yana yi in wancan ba wancan yana yi ba zai yi a ce an samu kimtawa gani wanda bai salati ba ba zai yi ba na eh ai da ma manzo Allah izbi da bayani yana faɗa huwa huwa hayyin fi qabrihi bi hayati kullu hayyin anhu lahu timla'u eh raye ne shi manzo ba ba ba wafati yayi ba al-imam suyuti yace to akwai saduwa gare da jiki sai yadda wato zai ji kuma zai yi zai zai wato hasashe kuma zai raddin sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi rafiqil ala wato ita mai saduwa ce bil badani da jiki ta yadda idan wato mai sallama ya sallama a bisa ma abucin wannan ruhi to shi gina zai masarautin sallama wato shi ta tana abu giranta a cananka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Musa alaihi salam lokacin da aka yi Isra'i da shi kuma aka yi Miraji da shi ya ga shi yana tsaye da sallah to shi kuma yana wato da shi madaukaki ya ba shi hadisi ba wani bawa zai shuɗe da kamarin wani mutum wanda ya kasance ya san shi a duniya ya sallama gare shi sai ya gane wane mun sallama kuma sai ya yi masa rajin sallama alhamdulillah wato ala ayi halin dai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne muhimmi a rayuwa malamai sun yi maganganu da yawa wajibi ne a kan mutum ko so ɗaya eh ya faɗa wannan to yau wato walam kai gani Allah ya umarni Allah ta'ala ya umarni Allah ta'ala ya umarci bayan da su salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba annabawansa ba ba to ga annabi aka yi umarni a yi wa dan ɗaukakawa dan ɗaukaka gare shi to babu sabani a kan kasa wancan dai kasa yau shi ke wala babu sabani a cikin cewa wato salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ne wato a rayuwar mutum dole ya salati wato so daya wajibi ne wato a kowane a kowane lokaci daga abubuwan da suke wajibai wato wajabci na sunnoni a ban karfafawa a ban karfafawa wadda me wadda ba zai yi a bata ba to ba wanda zai wato zai gafara gaban da sai dai wanda ba alheri tare da shi idan ka ce salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajiba ce ko mandubi ne kulce ce sai na ce bari da yawa su salati ga manzo Allah wajiba ce dole a yi wato malamai sun saɓani a cikin halin wajarcinta a cikin malamai akwai wato wanda ya wajabta a yi salati duk sanda aka ambaci sunansa a cikin malamai ya ce duk sanda aka mutu sunansa to wajibi ne a yi masa lati ya zo a cikin hadisi wanda duk aka ambace shi yana aka ambace shi yana waje wanda duk aka ambace aka ambace ni yana waje bai min salati ba ya shiga wuta to Allah ya daɗa nisa da shi a cikin wuta an rawaito cewa shi ya manzo Allah ya ce masa ya manzo Allah shin ka ga wato abuzantan Allah azza wa jalla ka ji abin da Allah ya faɗa cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin ilimi wato abin koyewa ba don kun tambaye ni akan wannan ba da ban ba ku labari da shi ba dan dai Allah ta'ala ya wuce samun mala'iku guda biyu ba an ambaci sunana ba a gun wani musulmi ya salati gare ni sai wa'annan mala'ikun biyun sun ce mun sai mala'ikun biyu sun ce wanda ya salatin Allah ya Allah ya gafarta maka Allah ta'ala ya ce وقال الله تعالى وملائكته الله تعالى فدا da malaikunsa zainikal malakain amin wa zainikal malakain da wancan ka malaikun sai su ce amin wala uzkaru inda abdul muslimin ba ambace na gurin wani bawa musulmi ba bai salati gare ni ba sai wa'annan malaikun sun ce ka Allah ya gafarta maka
وملائكته لبين الملكين آمين wato Allah ta'ala da wa'annan mala'ikun sai su ansa wannan addu'a su ce amin ومنهم من قال a cikin malamai akwai wanda yake تجب في كل مجلس مرة wato shi salatin wajibi ne a kowane mazauni a yi shi sau daya وإن تكرر ذكره ko da wato ayo ko da ambaton manzo Allah sunansa ya maimaitu amma wajibi ne ne sau daya masa salati كما قال في آية السجدة kamar yadda ya faɗa cikin ayan nan ta suratul sajada وتسمية الآية
da kuma wato a yi wa wato mai atishawa a ji wato a yi masa tashniji وكذلك في كل دعاء haka nan a cikin dukkan wata addu'a to a yi salati gare shi في أوله وآخره a farkon addu'ar da ƙarshen addu'ar ومنهم من أوجبها في العمر a cikin wato malamai akwai wanda kuma ya wajabta salati sau ɗaya a rayuwa وكذلك قال في إظهار الشهادتين haka nan wato ya faɗa cikin wato cikin bayyana wato kalmomin shahadar nan guda biyu والذي يقتضي في الإحتياط wanda wato wanda wato kewayewa wato yake hukunta shi والصلاة عند كل ذكر shine wato yi masa salati duk sanda aka ambace shi ما ورد من الأخبار في ذلك.
saboda abubuwan da suka zo na hadisai fi zalika cikin wannan alhamdulillah ya faɗi wannan ko wannan ya bayani ya faɗi wannan ne dama to shi ma mai hazin ya yi maganar shi wato ya yi maganar shi talatin da aka ce wato shi talati da aka ce inna allaha wa mala'ikatahu ko Allah sai aka ce da mala'iku ko to malamai sun magana akan wannan mai hazin ne kawo ko mai hazin ko mai sawi cewa idan aka ce an yi adafin mala'ikatu da ismul jalala aka ce Allah yanewa ma'ayyar manzo Allah salati to aka ce mala'iku ma suna yi aka adamta wato ma- salatin mala'iku ga salatin da Allah yake yi to in dai adabta aka yi kaga ashe aikin kala ɗaya ne to aikin da Allah yake kuwa ba zai zama ka- kala ɗaya da aikin da wani yake ba saboda shi aikin Allah tun da Allah yana salati in Allah yana salati shi aikinsa azali ne kuma abadi ne to kaga idan aka ce an adabta cewa mala'iku ma irin wannan ne to kaga sun shiga wani wato wata da'ira da ba tasu ba da'ira ce ta ilahiyya da'ira ce ta ubangiji saboda haka kaga ashe akwai magana a nan Allah yana salati ko to kaga wannan magana ce azali ne kadini ne aiki ne na ubangiji to su ma malaiku kaga suna salati to sai malamai suka ce to ai akwai za a ware a nan ba za a bai ba za ba za a adabta shi ba Allah yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai a- a gama da wannan jumla an gama da ita sai kuma a istinafin sabuwa mala'iku ma su ma suna nasu salati su ma suna yi to sannan su kuma muminai aka ce su kuma su yi eh ka gani ko su muminai su yi. to sannan kuma ita kanta wannan aya idan aka ɗauko ta za a yi magana a kai siyaƙin yadda aya ta taho baki ɗayanta wato za ta daɗa nuna darajar manzala sallallahu alaihi wasallam da farko dai da Allah ya zai magana salatin sai da ya kawo harafi na tauhidi inna kaga inna in ta zo a farko in ta- inna in ta zo da bayani to in ta zo a farkon magana tana karfafa abu kuma cewa wannan abu babu makawa ana yin ba ba wannan abu ne tabbas sannan a cikin harafan ma da aka yi aka yi amfani da shi sai aka yi da inna ne kisra ko kamar yadda mai mulha yake cewa wa inna dilka sarati ummul ahruji ta ti ma alqawl wa ba'dal halif ko kaga inna ita ce uwa ita ce shugaba a cikin wannan bangaren sai Allah ya amfani da ita wanda kaga ashe wannan yana nuna darajar cewa manzo Allah babu kamar sa sannan sai ubangiji ya zo ya ce amfani da fi'ili mudari'i inna allaha wa malaikatu yusalluna shi kuma fi'ili mudari yana daukan hali yana daukan istiqbali in an ce fi'ili mudari yanzu ana yin abu kuma zai iya dauka in an jima ma ana yin sa. wato ma'ana ga Allah yana salati a da'iman koyaushe cikin salati yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yazo ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sallu alaihi kaga ba a ce ya ayyuhal ladina aslamu ba sai Allah ya ce waɗanda kuka yi imani kaga ana za a fahimci cewa mai salati ga manzo Allah an masa wani tambari na imani ya samu wani tambari na imani wannan ina malam ne har ne ya bayani to su saboda haka wato aya ce da ta dunkule abubuwa masu muhimmanci muhimmancin su kuma su nuna muhimmancin wanda za a yi wa salati domin ba wata ibada da Allah ya ce yana yi in banda salati an san girman sallah wanda sai da aka je wurin da ba wanda ya taba zuwa aka karbo ta amma Allah bai ce shi yana sallah ba amma ya ce yana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma mala'iku su ma suna yin salati ya ku wanda kuka imani kuma ku yi salati so haka salati ba ba abu ne karami ba eh ya zo a hadisi ingantacce manzo Allah yana cewa man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran to dukkan masu tafsiri wato masu fassara wannan hadisin malamai sun ittifaki salati guda ɗaya na Allah ya ishi duk halitta rahama duk wata halitta da Allah ya halitta salati guda ɗaya na ubangiji ya ishe ta rahama baki ɗaya to kai kayi ɗaya an maka goma sannan fa salatin nan da aka ce kace kana yi fa ba fa kai kake yi ba kai kake yi ai kai ma cewa kake ina roƙo Allah ya yi salati to kaga nan wato kana roƙon Allah ya yi annabi salati to roƙon da kake yi a yi annabi salati to kai ma ka samu salati kai ma za a yi maka ai ba aikin ka bane kai ma roƙo kake duk wanda aka ce yi salati ko wani irin salati sai kai nema aiki Allah yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ka wasu da ala sayyidina ba haka ake ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq har zuwa ƙarshe Allah ka yi salati saboda girman manzo Allah da ake nuna masa salati aka mai da salatin kai kake yi bayan kuma in ka duba tiyakin sa kai ma ne ma kake yi ba kai kake yi ba wannan duk suna nuna mana martaba da darajoji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu yawaita salati eh ba mu da lokaci da mun yi bayani akan salatai da kuma ma maratibu da waɗanda jama'a suke inkarin wato maratibu na salati wasu suna magana akan cewa shi kansa salati ga wanda za a yi sahabban nan na manzo Allah sun masa salati sahabbai sun masa salati wannan salati kamar koyarwa ce ga yadda ake salati in kuna son ku yi salati ga yadda za ku yi sannan akwai maganganu da yawa da suka shafi salati ba lokaci ne a ta ita kanta salatul fatih ma a gurika wata ta sha inkari ta sha inkari kuma tana sha hanyar saboda irin martaba da Allah ya yi mata duk wanda zai soki salatul fati zai ji an ce ka ji ake ai an ce salatul fati ta fi qur'ani to in kace mun zo ga ya mana ina ka faɗa waye ta ta fi qur'ani ba ba sai da duk wanda kace kawo ko wani malami ne ya faɗa ko a rubuce ya faɗa sai shi aka ce ta fi qur'ani ya kawo ka zo ka kawo ba shi kenan ba to duk ko ba wani abu ne bai je mata bakin jini martaba da Allah ya mata shi kuma Allah yana da falala yana ajiye falalarsa duk inda ya so kuma kai baka isa ka ce ba zai ajiye ba inda duk Allah ya ajiye fallarsa sai dai ka hakura ya sai ka hakura ba yadda za ka yi kuma haushinka da wato surutinka da duk abin da za ka yi ba zai hana wannan fallar ba sai dai kai kai ta yi kawai kai ta yi kana kan wahala amma ba zai hana komai ya gudana ba komai zai tafi yadda yake yadda Allah ya tsaddara shi yadda Allah ya baya shi kenan saboda haka akwai abubuwa dai a salati in ɗan wa mu riƙe salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kanta salatul fati da ake in kai akwai sigar salatul fati guda ɗaya wacce in kai ta kamar kai salatul fati dubu saba'in shi to ba fara lati ba in kai kwaya ɗaya salatul fati a wannan sigar kamar kai salatul fati dubu saba'in kuma sai a ce Allah kai yayi ai ba a ce Allah kai ba da mu da salatin da wanda ake wa salatin da komai ba Allah ne ba duk Allah ne Allah yana dama ya ajiye abin da ya so yana dama kuma ya ce ga hukuncin da za a yi kuma bayan Allah Allah ya bayi Allah ya yi bayi wanda suke nasa kuma zaɓaɓɓu eh zaɓaɓɓu Allah ya zaɓu ya zaɓi mutane tabbatar saboda tsarkin su da kuma Allah ya zaɓe su ya yi su mutane ne nasa eh saboda haka suna hango abin da kai ba ka hangowa kuma kowane zamani akwai su ai zamanin manzo Allah manzo Allah yana raye cike da sahabbansa amma Allah yake wa sayyidina Umar kashafi ya zo da abin da yake ba wanda ya gano shi kuma in ya faɗa ya ba da shawarar Allah ya saukar da Qur'ani ya ce haka take ai an sha irin wannan mun sha bayanin wannan anan mun sha bayanin wannan sayyidina Umar ya faɗa abu ya ce gashi kaza kaza kaza Allah ya ce yadda Umar din nan ya faɗa to to haka za a yi ba Allah ne masa kashe biyu Allah ne Allah ne ba shi wannan baiwa ya ba shi wannan daraja to ni yan uwa muna ba mu shawara duk abin da aka ba mu aka dora mu akai mu rike shi kan kan ai barawo baya zuwa gidan da ba komai in kabi an ce barawo ya je gida to yana ganin gidan nan akwai abin da zai kwata to da ba dan salatu fati tana da abin da za a kwata ba ba za a yi mata hasada ba so ake yi a hasar a mata hasada a bata ta abun mutane shikenan falalar da ake samu a daina samu a samsam a rike salatu fati in baka samu damar salatu fati ba ka yi duk salatin da kake so gashi nan kala kala duk ka yi ba a ce wai sai wani salati dole za ka yi ba eh hatta ita dariƙa tijaniya a salatul fati wajibinta a cikin wazifa ne ba amma cikin lazimi ba lazimi an fi so kai da salatul fatiha amma ba wajibi ne sai kai a ciki ba a tijaniyan ba to saboda haka ita ita kanta salatul fatiha nan wato tana bukata a jirasa kuma ka karanta ta ka fassara ta sai ka ce to me aibin ta in ka fassara ta ba za ka ji cewa ga wani aibi ba ba za ka ce ga wani aibi za ka ce ka tsinto shi a ciki ba to lalle lalle mu rike salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu rike ai wannan kissar da aka ja mana yanzu wata shehu ya faɗa ai wanda abin da yadda ya abubuwan da suka faru ai wannan ne ji aikin haji sufyanu sauri eh shehi yana ne ya faɗe ta sufyanu sauri ne ya je aikin haji a maka yana tsawafi sai ya ji wani yaro shi ma yana tsawafi amma banda salati ga manzo Allah ba abin da yake sai sufyanu sauri ya ce gurin nan ai guri ne na addu'a ya za a zo a ta salati shine ban mai lokacin shi sufyanu sauri a lokacin shine ma abucin lokaci ya kirawo hadimin sai ya nuna masa shi yace wancan yaron in ya saurayin in ya gama za su ka kirawo shi da ya gama shi ne ya kirawo shi yanzu sai ce kai saurayi ka zo nan kana tsawati kana ta salati nan addu'a ake yaya za ka zo nan kai ta salati yace a an yi ba abin da zan ban da salati shi ne ya faru yace to ka ji ka sai ka masa wannan hikaya shi ni da mahaifina muka taho ga shi yana su ga irin yadda ya yi ga ga bayyana da manzo Allah ya yi ga abin da tafiya da saurayi a yace to shi kenan mu ba sai mu koma salati saboda shi salati a komai zai iya shiga eh ƴan uwa mu rike salati eh mu rike dariƙun nan da muke mu rike su eh mu rike dariƙa mu tijaniya eh me dariƙa ko dariƙa kaliki mu dai ƴan tijaniya ne eh muna kuma tijaniya muna fata Allah ya kashe mu akai to salim bin abdullah tutumi yace a tsarkake sirrinsa salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine yafi kowace ibada domin Allah shi ya jibanci salati ga manzo Allah shi da mala'ikunsa sannan sai umarci mu'minai su salati wato sauran kuma ibadu ba haka suke ba yana nufin Allah ta'ala ya yi umarni ga a yi ibadu sauran amma shi bai yi wannan ibadun da zatin sa ba as-siddiqul akbar yace Allah ya nuna shi salati ga manzo Allah shine mafi shafe laifuka daga wato ruwa ne sanyi a zuba shi a wuta wato kuma salati ga annabi ya fi ladan wato yanta wato bayi ya zo cikin hadisi Allah yana da mala'ika ya ba shi jin jin halitta duk inda halitta take ta faɗi kowaye duk lokacin da kake ji kan kai magana sai ya ji wannan mala'ikan shi yana tsaye a bisa kabari na idan na yau fati yana tsaye a kabari na har zuwa tashin alkiyama ba ɗaya daga cikin al'umma ta zai min salati sai ya gaya mun wani dan wani ya faɗi sunan sai ya faɗi sunan mahaifinsa cewa wa ya yi maka salati sai ce ya muhammadu wani dan wani ya yi maka salati kaza da kaza sai wato ubangiji ya yi salati ga wannan wanda ya salati guda ɗaya a kowane salati ɗaya sai ya masa salati goma ya ba cikin hadisi idan kuka yi salati gare ni to ku kyauta ta salati gare ni ku ana bijirar da ku da sunayen ku ana bijirar min da ku da kuma sunayen ma iyayen ku za a ce min wani dan wani ya ma salati iri kaza da kuma wato kabilun ku danginku da ayyukanku ya ba cikin hadisi wanda duk yayin mun salati guda daya Allah zai ci umarci mala'ikansa mai kiwonsa kai ya rubuta masa laifi kwana uku an karɓo daga fulanin su ɗan ubai Allah ya zai shi kala ya ce wani mutum ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi sallah fa kala ya ce Allah kai mun gafara kai rahama gare ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai wannan mai sallah kai gaggawa idan kai sallah to ka zauna to ka yabi Allah da abin da yake wato ahalinsa to kai salati gare ni sannan kai addu'a kana yace sannan sai wani mutum ya sallah bayan wannan ya yabi Allah ta'ala ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya ce wannan misalla wato in addu'a za an sa masa tunda ya yi salati ya ba cikin hadisi ba wata addu'a sai da tana da hijabi tsakaninta da Allah har da sai an yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya annabi Muhammad idan aka aikata zalika wannan to hijabin sai ya kone sai zama ba hijabi kawai sai addu'a ta shiga idan ba aikata haka ba sai addu'a ta dawo alhamdulillah إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يؤذون kaga wanda suke cutar da Allah wa rasulahu da manzansa sune kafirai cutar da Allah da suke shine suna sumanta Allah da abin da yake matsarkaki ga wuransa shine suna sumanta shi da ɗa da abokin tarayya kuma suna sarrafantar da manzansa sallallahu alaihi wasallam to wayannan Allah ya la'ance su a duniya da lahira ai ya nisantar da su ga mura ramarsa kuma ya tanadar musu azaba mai wulakanci huwa nar ita ce wuta والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ya kaga wanda suke cutar da mu'mine maza da mu'mine mata ba tare da wato sun yi wani tsirurin wani abu ba ayyar mu na suna jifan su ba da abin da suka aikata ba to hakika wannan sun dauki buhutana wato ƙarya aika hambalu sun dauki kaziban ƙarya wa isman da laifin mubinan mabayyani يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
يا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما to shi kenan ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da kuma matan mumine wato su saukar da wato mayafansu alaihin na a gare su daga wato mayafansu ai jam'u jilbabin ne shine mayafi wanda mace take lulluɓa da shi ai su sake shi su saki shajin sa ana rujuyi bisa fita ku idan karanna idan suka fita ya hajjin na sun fita saboda bukatar su illa ainihin wahidatan sai dai su ba wato idaniya guda ɗaya su za su ga hanya wannan shine wato mafi kusanci ila an yi urafu cewa a san su da annahun cewa su zai harairu ya'ya ne fala yu zai da ba za a cutar da su ba bi ta'arrud da mujra lahun gare su bihi lafil ima'i sabanu wato kuyangi fala yu ga ila wujuhahun ba za su rufe fusakun fusakun su ba fa kana al munafiquna munafiqai sun kasance ya ta'arraduna lahun suna bujira gare su wa kana Allah Allah ya tabbata gafuran mai gafara wato limasa lafa ga abin da ya gabata nuna daga gare su ne tarke su ce ne daga barin wannan wato wato wannan lallabin rahima ko mai jin kai da hinna da su istatara hunna yayin da wato su tafce su لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنب- لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا wallahi illa illa min tahil munafiq wallahi idan munafiqu munafikai ba su hanu ba an nifaqihim gaburan munafin sun su ba su daina ba wallazina fi qulubihim maradun da wanda jinya take cikin zuka zukatan su bi zina da zina wal murzifuna da masu kwarmato fil madinati a cikin madina ai al mu'minina mu'minai wato su ake nufi anan bi qawlihi da fadin su qad atakumul adu su rika yada cewa ai ga abokin ga baya zo ga abokin ga ga baya zo wata raya ku kutu ko kuma su rika yada cewa ai ai yakin da aka tura an kakkashe mutane an kakkashe mutane a cikin yaki an hujumu ko kuma a yakin ya kare to wallahi in duk basu daina ba da luguriyan naka bin za mu tuna ka da su ai za mu baka iko a kansu su malayi jaro naka sannan ba za su kuma makotaka da kai ba za su zauna da kai ba fiha a cikin garin Madina illa qalilan sai ka dan su mai kurujuna sannan a fitar da su
mal'unin aina ma fuqifu ukhidhu wa qutilu tabdila mal'unin ababan la'anta ne ababan nisantarwa ne ga burar rahama Allah duk inda suke duk inda aka same su uku za a rike su qutilu a karkashe su tabdilan kashewa ai al-hukum hukunci shi a cikin su haza shine wannan alaji hatal amri bihi bisa fuskar wato horo da shi سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله tabdila sunna Allah ce ai sunna ce min Allah daga Allah zalika wannan tijina ce jinna jinna cikin wa'anda kalau suka shude min qabl sun gaba ai min al-umul babu yake daga al'ummatai wa'anda suka shude fi munafiqihim a cikin munafikan su al-murjijin ba sai kwarmato ai al-mu'minina mu'minatu fi munafiqihim cikin munafikan su al-murjijin ba su kwarmato al-mu'minina mu'minai walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka samu sanye ba wato ga sunnar Allah يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا riba yas'aluka annasu mutanen maka suna tambayar ka ga sa'a alkiyama ba ta tuko ne sai za ta kasance to ka ce musu ilimin sa'a alkiyama yana wajen Allah eh wa ma yudrika ai me ya sanar da kai biha da ita ai anta la ta'lamuha kai dai baka santa ba wato ma me ya sanar da kai ba ya sanar da kai sa'a alkiyama ba kai baka santa ba la'alla sa'ata ta yi sa'a alkiyama ta kun ta kasance a same ta kariban a kusa إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا kira dan dai Allah ya la'anci kafirai ya nisantar da su gaban rahamarsa kuma ya tare dan musu wutar sa'ira nana wuta ce shadidatan mai tsanani ya dukuluna har za su shige ta خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا nasira نصيرا su masu dawwama ne abin kadar dawwama su nufi ha a cikin ta abadan har abada la yajiduna waliyan ba sa samun majibanci da zai kare su an haga buran ta wala mai taimako ya rufa'uwa da zai iya ta anhu ga buran su يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله kana وأطعنا rasula to shi ke nan wato ba za wa to ranar da wato ake jujjuya fusakon su dinara a cikin wuta ya ƙuru da suna cewa ya ɗin nan ta tambihi ce ina ma dai mun mun bi Allah kuma mun bi manzo وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل sabila wa qalu sai suka faɗa ya al-atba'u mudiya minhum da cikin sai suka ce ya ubangiji ya ubangiji mu mu dai mun bi shugabannin mu wa fi qira'atin sadatin na jam'ul jam'i kenan mun bi shugabannin mu da manyan mu sai suka fitar da mu ta farki ai suka fitar da mu gaban ta farkin shari'a ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا la'anan كثيرا ya ubangijin mu ka ba su rubanyan wato azaba ai misalai azabi na misali ji na azaba da za a yi mana to su aminka musu kuma ka la'ance su kai musu azaba la'anan azaba kafiran mai yawa addadahu wato mai kafiran mai yawan adadahu adadin za يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ya وجيها ya ku wanda kuka yi imani kar ku kasance tare da annabinku ku kasance kamar kar ku kasance tare da annabinku kamar wanda suka cuci wato Musa duk kaulihim da faɗin su misali bisa misali ma yamlahu ba abin da yake hana Musa an yaktasila ya wanka ma'ana tare da mu illa annahu adara sai dai cewa shi dai mai kayan maza ne domin annabi Musa in sun fito wan- wan- wanka a cikin kogi shi baya yarda ya tuba kayansa to sai suka rika cewa ai mai kayan maza ne to fa barra'ahu Allah sai Allah ya kubutar da shi ma kalu daga abin da suka faɗa bi an waza a saubahu shine annabi Musa ya tafi can gebe ya ajiye tufansa yana wanka a ya dora ta ala hajarin bisa wani wani wato dutse liyabta sila dan yi wanka to fa farra alhajar bihi sai dutsen ya gudu da kayan annabi Musa hatta wa qafa bihi har da ya tsaya da shi baina mala'i tsakanin jama'an bani Isra'ila daga bani Isra'ila dutsen yana gudu da kayan annabi Musa annabi Musa yana tabbin sa shikenan har sai da dutsen ya yi tsakanin bani Isra'ila sannan ya tsaya to fa adrakahu Musa sai Musa ya samu wato dutsen fa akhadha sawahu ya bi kayansa fastatara ya kuma ya sitarta jikinsa bihi da shi fara'auhu sai banu isra'ila suka gaishe cewa la udrata bihi ba kayan maza a tare da shi wato wahiya na fatun fil hisati shi wannan kayan maza wato wato kumburi ne a cikin maraina wa kana inda Allah wato ya zama dai wato ma'abucin daraja a gurin Allah za jahin ma'abucin daraja wannan ma wannan ma uziya bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da aka cutar da shi aka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam bihi da shi annahu cewa shi manzo Allah kasama kasaman yayi wani rabo rabo faƙala rajulun sai wani mutum yace da shi hazi ismatu wannan rabo ne ma uridu biha wajhullahi ba nufi zatin Allah da ita ba ta alama da kuyi faga diban nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fishi min zalika da da wannan abu da ya faɗa wa qala sai manzo Allah ya ce yarhamullahu Musa Allah ya ji kan Musa da kad uziya wallahi ina an cutar da shi bi aksar da mafi yawa min haza daga abin da aka gaya min dinnan fa sabara amma yayi hakuri رواه البخاري بخاري يروتنا حديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يقوى نوك إيماني كتورا الله كفتزا شيئا شيئا سديدا كتري يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال فاز قولا فوزا عظيما يسليه ubangiji ya gyara amalakum ayyukan ku lakum gare ku ai ya takabbala ha zai karbe ta wai gafir lakum zunubukum zai gafarta muku zunubanku duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah hakika ya rabota wato rabota wa cikin mai girma ai na laga ya ta matlubi ya samu matukar abin neman sa إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما hula جهولا mu dai mun bijirar da amana amana nan ita ce as-salawa su salloli wato gairu ha da waninta mimma fi fi ilha min asadi daga abin da yake cikin ta akwai sakamako wutar jabar da kuma akwai min alqabin daga hukuma in mutum bai yi ba to mun bijirar da wannan sa wato amana ga sammai da kasai da duwar waki wato bi an khalaqa fiha fahaman ko wato ubangiji ya halicci fahimta fiha a cikin wa'annan abubuwa wani dukan da furuci to dukkan su fa a bayyana sai suka ki an yi hamilnaha su karɓi wannan amana su ɗauka wa a cikin da suka ji tsoro min ha daga wannan amana to amma fa wahan balal ba hamal hal insan sai mutum ya zo ya ɗauke ta shine adam annabi adam ba da ardiha alaihi bayan bijirar da ita alaihi gare shi innahu kana zaluma shi ne ya zama mai yawan zalunci ne da nafsihi ga kansa shi dan adam zuwa hamalahu da abin da ya ɗauke shi jahulan kuma mai jahilci ne biye da shi ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما to shi ke nan wato ya ya li azubar rafiqina domin ubangiji wato li azubar lahul munafiqina don ubangiji wato ya wato munafiqai azaba Allah lamun na musu alƙasun bi aradna ay almar sab alai hamul adam dan wato munafiqai wato munafiqai azaba don ubangiji ya wa munafiqai azaba munafiqai maza da munafiqai mata da mushrikai maza da mushrikai mata wanda suke tozalta wannan amana da aka bayar wa tuba Allah Allah kuma ya karbi tuba ga mu'minai maza da mu'minai mata ya karbi tuban su waɗanda suke ba da wannan amana kamar yadda wato suka dauke ta Allah ya tabbata mai gafara ne ga mu'minai mai jin kai da su بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة wa huwa al-hakimul khabir alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ay hamidu ta'ala nafsuhu Allah ya gode ya yabi zatinsa lizalika da wannan almuradu bi abin nufi dai da shi as-sala'u shine yabo bi mazmunihi da abin kunshin sa min subutul hamdi lawa daga tabbatar alhamdu yabo da godiya wa huwa al-wasu shine sifantawa bil jamil da kyakkyawa lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wato wato godiya da yabo duk sun tafi daga Allah wanda wato mallakar sammai da ƙarshe take gare shi ma'ana nasa ne mulkan mallakar sa ne wa halkan halittar sa ne kuma wa lahul hamdu godiya ta tabbata gare shi fil akhirati wato a lahira kan duniya kamar yadda wato ta tabbata gare shi a duniya ayya hamduhu awliya'uhu masoyansa suna wato godiya gare shi suna yaban sa idan dakhalu jannata idan suka shiga aljanna huwal hakim ubangiji shine gwani a cikin aikin sa masani kuma bi halqihi da halittarsa يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ubangiji ya to ya san ubangiji ya san abin da yake shiga cikin ƙasa eh ya alam ma yalidu fil ardi ya san abin da yake cikin yake shiga cikin ƙasa kama in kamar ruwa wa gairi da wani da abin da yake fita daga cikin ta kamar tsoro da wani sa wa ma yanzu ya san kuma abin da yake sauka daga sama min rizqin nan daga arziki wa gairi da wani sa da kuma abin da yake hawa biha a cikin ta min amalin nan daga aiki wa gairi da wani sa wa huwa rahim ubangiji shine mai jin kai bi auliya'ihi ga masoyansa al-ghafur mai gafartawa kuma lahum gare su وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال الذين كفروا جوان suka kafirci suka faɗa suke cewa la tati na sa'a ai ta alƙiyama ba za ta zo mana ba to kullahum Allah yake da manzo Allah ka gaya musu bala laman za ta zo warabi na rantsi da ubangiji na la tati na kuma wallahi ta alƙiyama za ta zo alimul gaibi ubangiji wato shine masanin gaibi bil jarri alim kenan wa rabb kuma alimu khabru mubtada'i la ya'zubu anhu mis'alu dharratin wato ko da gwargwadon abu ko da kwaya zara ne baya hukuwa an gaburan ubangiji eh ba zai koye gare shi fi samawati shi gwargwadon kwaya zara nan ko kuma mafi mafi kankanta daga kwaya zara wato a sammai yake ko a ƙasa yake to ba zai koye ga ubangiji ba ko a ina yake ubangiji ya san da shi wala asgar wala mafi kankanta da- daga daga wannan mun zalika daga wannan wala akbar wala mafi girma illa bi kitabi sai na cikin littafi mubinin mabayani ai huwa lawhul mahfuz shine allahul mahfuz ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم kare don ubangiji ya saka wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari biya a cikin ta ulaika wancanan ka gafara ta tabbata gare su da arziki wanda yake karimun ai hasanin ta kafin jannata aljanna والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز lalle kaga أليم wanda suka yi wato ɗawainiya cikin ɓata ayoyin mu shine su ɓata qur'ani wato mu'jizina wato sun yi wato su magaji wato magajiyu ne wa fi qira'atin wa fi qira'atin huna wa fi ma yati wato a cikin wata qira'a anan da abin da zai zo nan gaba mu'ajizina ai muqaddarina wato su da suke ɗawainiya wato cikin ɓata ayoyin mu wato mu suna kaddara wato cewa wato mu mun gajiya wato za su iya tsere mana sai fai hutuna wato suna kaddara wato wato gajiyawan mu ko kuma au musabiki ne ko suna ganin sun tsere da na gare mu fai hutuna sai su tsere mana ba za mu kama su ba to wato ba za mu kama su ba dizan ne saboda zaton su Allah ba aka cewa ba tashin alkiyama wala iqama ba uquba to ulaika lahum azabu wa shanan ka azaba wato ta tabbata gare su min rizqi daga mummunar azaba alimun aibu ulama abin sawa da dabi za a yi tashin alkiyama in suna ganin sun tsiye sun gudu ko sun tsere a'a za a zo za su san cewa ba su tsere ba duk inda suke za a fito da su ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز العليم wayaran lazina utul ilma wa'anda aka ba ilimi wato sun sani su ne wato muminan ahalul kitabi muminan wato ahalul kitabi kamar abdullahi bin salam da sahabbansa wato sun san allazi unzila ilayka abinda aka saukar da shi gare ka mai rabika daga ubangijinka shine alqur'ani sun san cewa huwa fasul shi ne mai rabewa alhaƙu tabbatacce waya haji kuma shi yake shiryawa ila siratul aziz alhamid zuwa ga tafarkin ubangiji mabwayi alhamid ay abun yabo ay ila allah zuwa ga allah zil izzati ma abun buwaya almahmud bi abayyabo وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد wato shi yake shiryawa zuwa ga tafarki na wato al-aziz al-hamid ai allahi shine allah zil izzati ma abun buwaya wa almahmud bi abayyabo wa qala allazina kafaru wayan suka kafirci sai suka faɗa ai kala ba zuwa sashin su ne ya faɗa alaji hadda ta ajiri bisa fuskar wato mamaki libabin ga shaɗi daga wato ga shafin su wannan yana wato suna tambayar juna ne wato suna rance da juna amma bisa mamaki hal na dillukum ala rajulin ba na shi yadda ku zuwa ga wato ba za- ba ma shi yadda ku zuwa wani mutum ba ko muhammadu shine muhammad sallallahu alaihi wasallam yunabbi'ukum zai ba ku labari ma'ana yuhibbukum zai ba ku labari annakum cewa ku wai idza muzziqtum idan wato aka kikkece jikinku bayan kun mutu kullum muzziqin dukkan kikkecewa innakum la fi khalqin jadid wai za ku tashi a wato wata sabuwar halitta wato wato za mu nuna muku mutumin nan da yake faɗa wannan wai in kun mutu aka binne ku kuka wato duk aka kike ce jikin ku to kuma wai za a kuma tashin ku to wannan kamar wato izgilanci ne da suke yi mm أفتري على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد shin ya kaji wato ya kaji sare fani ya dangara ta ga Allah shi zalika cikin wannan an bihi jinnatu ko kuma yana da tabin hankali jinnin tabin hankali sa hayyala bihi zalika da yariya zalika wannan bihi da shi kara ta'ala sai Allah ta'ala ya ce balil ladina la yu'minu bil akhirati bari da duk wanda ba sa imani da ranar lahira المستملة من تترى على البعث من ساجن القيامة والعذاب العذابة فدكا الظلم في العذاب عذاب فيها السوء والنين والدلالة دعوة البعيد من يتنشي أن الحق من الحق دقوات بسيا في الدنيا الدنيا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض مم.
إن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب sun ba su duba ba ne zuwa ga wato abin da yake gaban su abin da yake bayan su ai abin da yake burbushin su abin da yake karkashin su min samai daga sama wal ardi da kasa inna sha idan muka so na hasib bihim al ardi mu kisbe kasa da su aw nusil alaihim kiswan ko kuma mu saryo musu da yankin sama ya fado ya halaka su min samai daga sama eh inna fi zalika wato inna fi zalika al ayatu wallahi aya ta tabbata cikin wancan nan ka abun gani da kulli abdin daga duk ga dukkan bawa munibin ai raji'in ne koma ila rabbi zuwa ga ubangijinsa fa dalla ala qudratillahi ala albasi to wannan zai yayi da ne musu ikon Allah albasi musu tashin alkiyama wa ma yajawu da kuma duk abin da yaso zai faru ya faru ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير طير.
وعلنا له العزيز ajiyar hakika wallahi mun ba wa dawuda mun ba shi wato fallan fallan min na daga gare mu ai tace annabta kuma da da littafi wa kullu muka ce da shi ya muka muka faɗa muka ce ya jibalu ya ce jiro wadi awuji ki koma ma a tare da shi bi tasbihi da tasbihi wa tsaira haka mun ma tsuntsu bin nasbi adaman alama halin jibali ai wada aulaha ita ma mun kiranta su tasbihu ma a huta tasbihi ne da- da- tare da shi wa alanna lahu alhadid mun tausasa masa wato alhaji da karfe fa kana fi yadihi karfe ya zama a hannun wato annabi dauda kal ajini kamar kulli zai rika mulmul lafiyar da yake so wa kulna muka ce ani mal أن اعمل سابقات وقدر في السابق واعملوا صالحا إني بما تعملون muka بصير ce ki ka aikata wato minhu daga gare- daga daga wato shi wannan wato wannan wannan wato karban ka aikata sabigatin arduru'an sulkuna kawamin cikakku ya juru halali zuwa me sa ta zai rika janta alal ardi bisa kasa wa qaddar ka gwargwaje fi sabbi cikin wato saƙar ai na su duru'i wato saƙar wa'annan sulkunan ila ana faɗa lisani haga mai wato yin sana'ar wannan wato silke sarradu wato mai saƙa wato shige ai alhu ka sanya shi bi haisu tutun na sabo hilakuhu wato warawaransa wato za ta yi daidai da daidai tun da ƙawanya ƙawanya ne eh wato wannan ƙawanya ƙawanya duk ƙarfe ne ake wato mulmula shi ai ƙawanya ƙawanya da shi ƙawanya ce take haɗuwa wannan ƙawanya sai ta haɗu da wannan wannan ta haɗu da wannan har kuma ai riga a haka Eh, wa amalu saliha ai wato ku ala dawuda ku aikata salihin aiki na garba a huta da shi inni bi mata amaluna basir ni mai gani ne abin da kuke aikata zan saka muku da shi ولسليمان الريح مدوها شهر ورواهها شهر وأصلنا له عين الكذب ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب سعير Eh, to mun hore a riha iska da Sulaiman ita kuma ga Sulaiman wato mun hore iska wato da annabi Sulaiman wato gudu ha sammakon ta in za ta tafiya ai sai ruha tafiyar ta miyar gudu miyar gudu ta daga safiya yana nasta baya ma'ana wato sun asma ila zuwali zuwa zuwali to shaharo wato daga fudowar rana zuwa zawali tana tafiyar wato mai tafiya wanda in tafiya za a yi akan abun hawa za a yi wata ana wannan tafiyar eh mai doki in ya hau ko mai raƙumi in ya hau kafin ya je kafin wato ya je inda za shi wata guda yake yi to ita wannan iskar ita kuma an taɓa annabi Sulaiman ko ta ya aike ta da wayansu mutane to daga safe zuwa zawali shine abin da take yankewa wannan eh to shaharu wato wato shi wanda zai tafi tafiya a haka mahayi to wato kaman wato tafiya wata yake warawahu haka nan ma tafiyar tamminar zawali daga zawali ila magaribi zuwa magariba shaharu shi ma tafiya wata yake ai basiratuhu wato wato tafiyarsa wa asalna lahu aina al-qidri mu wato narkan masa da wato ainin wato al-qidri shine annuhas darma ko ujriyat an gudanar da ita salatu ayyamu kwana uku bil yalihin da dararan su kajaril mai kamar gudurwa wa amilan nasu wato wato wa aliman nasu wato amalun nasu aikin mutane ila yau har zuwa yau mimma uje Sulaiman daga abinda aka ba annabi Sulaiman ne wa man ya'mal wa min al-jinni cikin aljannu kuma akwai man ya'mal wanda yake aiki bai ne je gaba gare shi izini bi izni rabbi ai da umarnin ubangijinsa wa man yazid wa man yazid duk wanda ya kauce ne hu da cikin sa annabi na gaba da wato umarnin mu lahu gare shi da aji da biyayyarsa to za mu dan tsana masa daga azabar wuta ai Allah rubuta bil akhirati a gidan lahira wakila wani kawai aka ce a fi duniya a duniya ma da an yajribahu malakun shine a sa mala'ika ya doke shi da sodin da bulala min hada gare ta darbatun min hada da cikin wato bulala akwai darbatun duka tarihu da za ta kona shi ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa ifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadihi shakur ya'maluna lahu ma suna aikata masa duk abin da ya so min mahariba wato daga masu gine-gine wato gine-gine murtafi'atun wato madaukakiya yus'adu ilaiha bi durrin ana hawan wannan gine-ginen da tsani wato mutum ba zai iya kama ya hawa ba wata mafila jam'u tinsali wato da wato gumaka wa huwa kullu shay'in wato shine kowane abu masaltahu da kuma salta shi bi shay'in da wani abu min nuhasin daga wato wato nuhasin daga darma ai ai wato wasu wira wato ai wasu wira an wato suran tashi ai wasu warin kai da su da wato hotuna wato wasu jajin da karawar ruhamin da ruham wallan ne kun ita hazu suwari wato haramun to a wani lokacin wato rukon wato wato hotuna bai zama haram ba fi shari'a ci a cikin wato shari'a ci annabi Sulaiman wanda fani da akuta jam'u jafani kal jawabi kai ka ce tabkuna ne wato wato wato wato akushin da za a zauna a ci abinci ne kamar tarki yake wato kamar tarki yake eh ai san tarki ne inda ruwa yake taruwa to kaman wato shi kaman girman za a ci shi ne wato kaman wato kwanan da za a haɗa ci abinci eh wato kaman daren da za a ci abinci eh jam'u jadi yace wa hiya khawd ita shi ne tabki eh kabir wa jiki mai girma yace ne alal jafar alal jafarati al burjulin mutum dubu ne yake haɗuwa a daro ɗaya daren da za a ci abinci to mutum dubu ne yake haɗuwa a wannan daren eh zamanin Suleiman ya kulu da suna cin abinci in har daga wannan daren faƙudurin da suka ne rashiyatin tabbatattu ai sabitatun tabbatattu la haƙa wayo tana da ƙafafuwa za ta taharraku ba ta motsi an amakin ha gaba da wani wato buguguwanta su ta hazu ana rukunta ita kuma wannan tufa nan minar jibali daga duwatsu wannan su duwatsu ne bile mana a yaman yus'adu ilaiha bisalali ana hawa a zuba kayan da za a dafa abincin a cikin tukun yaran wato da tsanika eh tsani ake sa sannan a je a zuba kayan miya a cikin ta eh wa kullu sai muka ce imaru ya ku ala dawuda ku aikata da ta'atullah da biyayya ga Allah ku aikata shukran godiya lahu gare ki alama ata ku musu abin da ya ba ku wa qalilun min ibadi shukur kadan ne daga bayina wato suke godiya ai al'amilu kadan ne daga bayina ne aiki da ta'ati da ta'ata shukran dan godiya da nima ci ga nima ta فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساقه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين yayin da muka hukunta mutuwa alaihi ga annabi Sulaiman eh shikenan ya mutu ai mata ya mutu wa makasa ya zauna ka'iman a tsaye ala asahu yana dogaro da sandarsa haulan shekara guda yayin mai yisan yana mace a dogare a tsaye waljin aljumin kuma ta amal tana yin aiki cikar amara ta naka ayyuka a shaƙata wato a shaƙata wata take mai wahala al'adar ta habisa al'adarta la tushir ba ta hasashe ba ta sani ba bil moti da mutuwarsa hatta akalatul ardatu har sai da gara wato ta cinye asahu sandarsa fa harra sai ya faɗi mai yisan yana matacce to ma dallahum ala mautihi ba abin da ya shiryo da ya shiryar da su ga mutuwarsa illa dabbatul ardi sai dai wannan dabban nan ta cikin ƙasa eh ai wato ita ce wato wannan gara wato ita ce wannan gara eh wato ita ce ta cinye wannan sandar shikenan ya haɗi sannan suka san ya mutu shine ta akulu take cin min sa'ata hu sandar sandarsa eh wato ta rika ci ta rika ci da annaha domin cewa ita tansau ai wato ba za ta turudu وتزجر تطرد ويزجر بها انا واتو واتو انا كوري واتو ابوبوا kuma ana kore wato ana kuma tsawatarwa da ita to abin da yasa suka san wato suka san ma wato shekaran ne auna cin abin da garar take yi aka rike yi aka aka dauko aka auna dare da yini me garar take ci to daga nan aka san cewa shekara ɗaya ya mutu a tsaye ba a sani ba eh falama harra yayin da wato ya faɗi mai ita yana masacce ta bayyana su jinnu shikenan san daga nan sannan wato ya bayyana ga aljinu ai in ka shafa lahum sai yayi gare su an ai annahu cewa su lokami ya lamuna gaiba da sun zama sun san abin da yake yafa ku sun san gaibu to ma labi su da su zauna fil azabi shin azaba almuhim ne wulakanci ba eh ya isa eh to kuma ka sun Allah ya ce ta amin ta ga wannan ruwan sun sha Allah ya ce ta Allah ya sa adin ko amin ta Allah ya mala ba su lafiya amin da Allah ya ta amin jin magana ga wasu amin kan ta wala ba mu lafiya Allah ba mu da din da musulmi shi ta duniya Allah ya ce ta amin to su azzalimi Allah mana magana tarin mallan shirye ta Allah ya ce to ne zo don Allah ya mata amin da kuma ma da alaga musu ba ta abin da wannan sunan ya Allah mana ba ga ai da ne shi ma da mana ba ga fatiha da salatul fatiha fatiha da salatul fatihi
Allahu ta'ala fatiha fatiha fatiha